بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين baya haka godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta da ya nuna mana wannan rana ta ta wali ahmad za a tashi ba da ya nuna mana wannan rana ta juma'a domin ci gaba da karatun wannan littafi na bulogul mara muna cikin kitabus sala babu sujudu sahawi da kuma sujudu shuk tilawa da shukur wali ahmada wa abi dawud daga ahmad da kuma abu dawud wa nasa'i da nasa'i dukansu sun rawaito wannan hadisin a cikin littattafansu min hadisi abdullahi bin ja'far daga hadisin abdullahi dan ja'far marfu'an hadisin da aka jingina shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man shakka fi salatihi wanda ya shakka a cikin sallar shi ta cika ko bata cika ba falyasjud sajadataini ba'da ma yusallimu kenan bayan ya yi abin da yayi ya gyara kenan sai ya sujuda biyu bayan ya sallame ba a dike ne wasahahu ibnu khuzaima ya inganta wannan hadisin sai da suka ce wannan hadisi ne wanda yake yana da rauni imam hafiz ibn hajar a cikin alfatahul bari ya ce isnadin hadisin yana da rauni saboda yana daga ruwayan mus'ab bin shaiba shi kuma mus'ab dan shaiba akwai maganganun malamai a kansa ahmad aka ce ya ce yana rawaitawa daga almanakir waɗanda ake damar hadisansu imam abu hatim ya ce ba mai ƙarfi ba ne game da abin da ya shahi sha'anin hadisi imamun nisa'i ya ce munkarul hadis yanan hadisin na daga cikin hadisan da ake inkari dar kutuni ya ce ba mutum ne mai ƙarfi wajen hadisi kuma ba mahaddaci ba ne imam munzir ya ce waɗanda suka karɓi hadisin kamar yadda zo a cikin tahazib sunan abu dawud wanda suka karbi hadisin musa bin sheba muslim ya kawo hujja da shi a cikin sahihin sa sahih muslim ya haya bin sa'id ya ce siƙa ne ma'ana mutum ne yardadden mutum ne saboda haka ahmad shakir ya inganta hadisin a cikin al-musnad kenan wannan hadisin na nuna muna cewa shakka a cikin sallah game da ƙari a cikinta ko rage wannan yana daga cikin dalilan da suke sa a yi sujudar rabkanuwa wanda ya shakka a cikin sallarsa bai san misalin abin da ya sallata baraka abi ko biyu uku ko biyu ko ya shakka cewa ya zo da rukuni ko bai zo da shi ba ko ya watsi da shakkar ya gina akan abin da yake ƙini sannan ya zo da abin da ya shakka a cikinsa sai ya sujada guda biyu bayan ya sallame sallah ko Mm.
shi ne kamar shi wannan hadisin ya nuna cewa mutum ya yi ba'adi na ƙarshe yanan akan dibi ƙarfin hadisan in guda ya haɗe wani inganci kenan sai a ɗauki abin shi yasa wannan hadisin sun kawo matsaloli a kansa saboda haka kenan ana iya amfani da wancan aikabli kuma wasu sun inganta hadisin yana ala kulli halin ko kabli mutum yayi ko ba adi yayi yayi wa an ibn al-mughira bin shu'ba daga al-mughira wa an wa an al-mughira ibn shu'ba daga mughira dan shu'ba radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza shakka ahadukum in ɗayan ku ya shakka fa qama fi rak'atay ya tashi a cikin raka'a biyu fastatamma qa'ima in dai ya ya ya cika tsaye ma'ana ya daidaitu tsaye falyamdi to ya ci gaba da sallar shi wal yasjud sajdatayn sai ya sujuda guda biyu fa in lam yastatimma qa'iman in kuma bai daidaita tsaye ba falyajlis kenan ya zauna wala sahawa alaihi babu raukanwa a kansa inda mutum kafin ya tashi tsaye sai ya zamna yanan babu ƙabli ko ba'adi a kansa in kuma ya riga ya mike tsaye to ba zai dawo ya zauna ba sai ya ci gaba da sallarsa in ya gama sai ya yi sujada guda biyu rawahu abu dawud da ya rawaito wannan hadisin wa ibn majah da ibn majah wa daru qutni da daru qutni wal lafzu lahu lafazin na daru qutni ne bi sanadin da'ifin da sanadi mai rauni ko sai dai daraja hadisi suka ce hadisin ingantacce ne yana da hanyoyi guda hudu hanya ta farko akwai hanyar da tirmidhi ya rawaito shi ta hanyar al-mas'udi ko daga zayyad bin alaka daga muhira imam tirmidhi ya ce wannan hadisi ne hasanun sahihun ta wannan hanya kenan hanya ta biyu tirmidhi ya rawaito shi daga hanyoyin muhammad bin abi laila daga sha'abi daga mugira sai imam ahmad ya ce ba a kawo hujja da hadisin ibn abi laila ko hanya ta uku abu da ya rawaito ya fitar da ita da ibn majah da dar kutsani ta hanyar jabir ja'fi daga mugira ɗan shubai daga qais bin abi hazim daga mugira shi jabir al-ju'fi aka ce yana da rauni kwarai tirmidhi ya ce shi yasa yahya bin sa'ad ya yi watsi da shi da abdurrahman bin mahadi sai dai qais bin rabi'a da ibrahim da tahman daga ibn shubayn kenan isya ya masa mutaba'a da isnadi wanda ya ce ingantacce shi yasa imam al-albani ya ce kenan in aka dunkule maganganun gaba ɗaya hadisin game da waɗannan hanyoyin da kuma mutaba'an da aka yi masa kenan hadisi ne ingantacce musamman ma wasu daga cikin hanyoyin nasa hanyoyi ne ingantattu kenan hadisi ne ingantacce kenan hadisin na nuna mana cewa magana ta gabata cewa abinda aka rinjaye cewa zama domin tahiya ta farko da yin tahiya a cikin wannan zaman wajibai ne guda biyu daga cikin wajiban sallah wanda ya bar su da gangan sallah shi ta ɓaci wanda ya bar su da rabkanwa kenan ana gyara wannan sujida ne ana gyara ana toshe wannan kibin ne da yin sujidar rabkanwa kenan hadisin ma'anarsa na nuni akan cewa wanda ya yi rabkanwa game da zama na tahiyawa ta farko sai ya tashi in ya rige ya miƙe kahi ya tuna to ba zai dawo ya zauna ba sai dai zai sujida guda biyu su ne ƙabla sala zai yi ƙabli ko amma in ya tuna kafin ya kahu tsaye kenan wajibi ne ya dawo in kahin ya rabu da ƙasa sai ya tuna sai koma ya zauna zahiran hadisin babu sujida a kan shi inda ya dawo ya zama nan ko inda ya dawo ya zama babu sujida a kansu saboda mi ya riske abin da yake wajibi kuma ya kawo shi da wannan ne wasu jama'a na malamai wannan shi ne ra'ayinsu da haka ba su wajabta ma wanda ya dawo ya zauna ba mai sujida raukarwa dalilinsu shine hadisi ingantacce da yake cewa la sahawa fi wasabatin min salati illa qiyam an julusin aw julusin an qiyam babu raukanuwa ma'ana a cikin wani yunkuri da mutum ya yi na sallah sai dai in mutum ya tashi a wurin da ya kamata ya zamna ko kuma ya zamna a inda ya kamata ya tsaya ko yana wani ɗan yunkurin da ya yi inda bai riga ya tashi ya rabu da ƙasa ba yanan ba a cewa kenan ya yi sujada hanafiya sun ta akan cewa in ya daidaitu tsaye kuma sannan sai ya dawo kuma ya yi kusa da tsayuwar je ya suju da raukanuwa in kuma ya yi kusa da zama babu sujuda a kansa amma hanabila sun ta akan cewa wajibi ne a kansa ya suju da raukanuwa dalilin ne wannan motsin da ya yi na tashi kenan ko ya dawo suka ce sai ya yi sujuda saboda wannan motsin da ya aika ma wani ƙari na tun da babu shi ciki suka ce saboda abin da imamul bai haƙi ya rawaito daga anas cewa annabi sallallahu alaihi sallama ta harraka lilkiyam fi raka'atayn al-akhiratayn min al-asr ya motsa domin tsayuwa a cikin rako'i biyu na ƙarshe a sallar la'asar. Fasabbahu bihi sai suka mishi tasbihi suka ce subhanallah faqa'ada sai ya dawo ya zamana. Raka'a biyu ne na ƙarshe. Sai ya yunkura zai tashi. Sai suka yi mishi tasbihi sai ya dawo ya zamana. Bayan ya zamana sai ya sujida biyu na raukanwa. da haka suka ce kenan wannan motsin da mutum zai na yunkurawa kenan ko da ya dawo sai ya yi sai ya suju da sahau wa an umar radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallama qala daga annabi sallallahu alaihi sallama yace laysa ala man khalfa al-imami sahun wanda ke bayan liman shi baya da raukanwa fa in sahal imamu in liman ya raukanwa fa alaihi daukan wannan akan shi ma mamun sai tana akan liman wa ala man khalfahu da wanda yake bayansa wannan hadisi rawahu al-bazzaru bazzaru ya rawaito shi wal baihaqi da baihaqi bi sanadin da'ifin da sanadi mai rauni kenan idan mutum na bayan liman sai yayi wani abu na rabkanwa to aka ce wannan rabkanwa ba ta akan shi amma in liman yayi rabkanwa to rabkanwan na akan liman da shi mamun dangane da raunin wannan hadisi imam abai haƙi yake cewa da'if hadisi ne mai rauni a shaukani ya ce saboda a cikin shi akwai wanda ake ce ma kharija bin mus'ab shi mutum ne mai rauni da kuma abul hussein al-madini shi kuma majhul ne ko ya zama to majhul al-hal ko kuma abin sai da mala ya ce akwai faɗakarwa cewa ya zo a cikin wasu bugu na bulugul marami wannan hadisin ana jingina shi zuwa ga cewa hadisin turmizi ne kuskure ne ko yana ana jingina shi ne zuwa ga zuwa ga bazzar ba wai turmizi ba yana koda kun gani a cikin bugonku an sa turmiji kuskure ne nan ana jingina shi ne zuwa gawa bazzar rawahul bazzar wal bayhaq maimakon turmiji wannan hadisin na nuna akan cewa liman yana ɗoke ma mamu rabkanwa idan mamu ya rabkanwa ba na kahin liman kuma bayan liman ɗin shi to babu wata sujida akan wannan mamun ibn al-munzir ya ya ya hikayato ijma'in malamai akan haka da kuma tushen shari'a na na karfafa wannan hukunci saboda shi mamu yana bin liman ne ko wannan hadisin na nuna cewa rabkanuwar liman tana wajabta ma mamuyin sujida musamman ma in ba a dici in ya zama to shi masu buki ne an tsere mai daga raka a guda da liman ya sallame sai ya tashi baya tsaya cewa sai ya yi ba'adi da liman in ya ci ko sallar shi sai ya yi ba'adi ko in ƙabli ce kuma to dole zai biyu tun da liman mai sallame ballantana yawwa ya sallame shi zahirin hadisin cewa liman yana ɗaukan raukanuwar mamu kowace iri ce shin kowane irin mamu ne mamun da ya shiga sallah tare da liman tun farkonta ko ko wanda wani abu ya kubuce masa masabuki kenan amma abin da ya shahara a cikin mazhabin imam ahmad cewa mamu in dai bai samu sallah gaba ɗaya tare da liman ba to liman baya ɗaukan mana rabkanuwar da ya a cikin abin da yake shi ɗaya misali a ce an tsere mai da wani abu sai ya tashi wajen cikowa sai ya raukanuwa to sai ya sai liman bai ɗauki wannan amma in wanda ya fara sallah tare da liman ne sai cikin wannan ya raukanuwa liman na ɗauke masa amma in masabuki ne yanzu bayan liman ya sallame ya rabu da shi kenan wajen ciko sauran sai ya raukanuwa to liman bai ɗauki wannan raukanuwa ko a cikin wani hadisi akwai bayanin mahimmancin matsayin liman da kuma matakinsa cewa baya halitta a saba ma liman ko saboda haka da yawa daga cikin ayyuka waɗanda suke wajibi mamu zai bar su saboda mi kulawa da liman da koyi da liman da haka masu rigai liman wani abu daga cikin ayyukan sallah su yi hankali wa an saubana radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala manzo Allah yace li kulli sahawin sajadatani ba'da ma yusallimu kowanne raukanwa na da sujida guda biyu ba'da ma yusallimu bayan mutum ya sallame ko wani hadisin abu dawud ya rawato shi da ibnu majah da sanadi mai rauni darajar wannan hadisi suka ce hadisi ne hasan daga cikin malamai akwai wanda suka raunana shi saboda a cikin isnadin shi akwai wanda aka ce ma Ismail bin Ayyash akwai maganganun malamai a game da shi Imam al-Baihaqi ya ce imma Ismail ibn Iyas din nan ba mai ƙarfi ne ba wajen hadisi al-Iraqi ya ce hadisi mutum ne wanda yake mai muttarib ma'ana yana mutum ne mai rawa wajen hadisi yanan baya da tsayayyar abin nan magana haka hafiz ya ce a cikin isnadin shi akwai saɓani imam bukhari ya ce in shi wannan ismail bin ayyash ya ba da labari daga mutanen garin shi mutanen sham ba hadisi ne mai rauni saboda shi ya rawaito shi daga shami shi ne abdullahi al-kala'i sai dai a cikinsa akwai zuhair ibn salim al-ansi shi kuma yana da laushi wajen hadisi saboda haka saka samu imam munziri shi in ya zo wajensa yana shiru baya ganin rauninsa wannan hadisin yana ɗaukar ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko cewa durrar kanuwar da ta faru cikin sallah ana masa mai sujida guda biyu na raukanuwa ko sannan adadin sujudar rabkanwa yana kasancewa da irin adadin rabkanwar da aka yi ko ta abku a cikin sallah wannan shine kenan in mutum rabkanwa biyar ya cika a sallah kenan zai sujuda rabkanwa biyar gwargwadon adadin rabkanwar da mutum ya a cikin sallah gwargwadon mai sujudan adadin sujudar da zai yi wannan shine daga cikin ma'anoninsa da ya ce likulli sahawin sajadata ne ba da ma yusalli wannan kuma aka ce saɓana abinda jamhurin malamai suka ta yi a kai cewa sujida guda biyu na rabkanuwa sun isa ko rabkanuwa nawa mutum ya yi a cikin sallah maimako a ce dukkan rabkanuwa sai mutum ya mutu waɗannan sujida guda biyu a in rabkanuwa nawa mutum ya a cikin sallah sujuda guda biyu sun isa ma'ana ta biyu abinda ake nihi a nan shine gamewan nau'o'in abinda ya zo a cikin ita sujudar rabkanuwa da ma abinda bai zo ba saboda mai shi rabkanuwa suna ne na jinsi kenan kowace irin rabkanuwa ta abu ko a cikin sallah mutum ya ƙara wani aiki ne daga cikin jinsin sallah ko ya yi ragi ne daga cikin abin da yake wajibi a ciki ko ya yi shakka a cikin wata jimla shin hadisi ya zo yana bayanin irin wannan abin da ya auku ko hadisi bai zo ba to abin da yake wajibi shine mutum ya sujada guda biyu shine ma'anar likulli sahawin sajadatani ba da ma yusallimu idan ƙari ne ragi ne shakka ne abinda hadisi ya yi bayani a kan shi cewa in mutum ya yi shi zai sujuda kaza ko hadisi bai yi bayani a kan wannan ba abinda an wajibi shine mutum ya sujida guda biyu ta raukanuwa aka ce wannan shine ma'anar wannan hadisin ma'ana ta biyu da yake ɗoka yana wannan hadisin yana daga cikin dalilan waɗanda suke ganin cewa sujudar sahawi ma'ana raukanwa kawai ba a ce su ne hannafiya su a wajensu babu ƙabli duk raukanwa da mutum ya mine ne zai zai abin nan abin nan ba'adi ne wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abi hurairah da Allah ta tabbata a gare shi kale yace sajadina ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzu mun shiga bayani a cikin sujud tilawa sujuda ta ta karatu yace sajadina ma rasulillah sallallahu alaihi wasallama mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min sujuda fi a cikin idan sham idan sama'un shaqqat wace aya kenan hmm? wace aya ita ce ayar sujuda ta ƙarshe yadda aka ce mu ba ku har da kenan ku suratul inshiqa aya ta ƙarshe kalla karanta mana suratul inshiqaq ma babu ita cikin kai to a kawo ta manacin da akwai ta kallaban kazibuna bi yawmiddin kalla annahum ne eh ku buɗe ƙur'ani ku karanta su ya ce mu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min sujida a cikin suratu min idan sama'un shaqqat ko wace ayar da ya ce fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihim alquran la yasjudun yace da muka zo dan mun sujida tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa iqra bismi rabbika alladhi khalaqa da kuma ayar da ta zo a cikin surat iqra bismi rabbika alladhi khalaq ita ce ayar eh aiwa kalla wasjud waqtari yace duka mun yi wannan sujida tare da manzon Allah a waɗannan wuraren wannan hadisin yana bayanin sujudar tilawa malamai sun haɗu akan cewa an shar'anta ta imamun nawawi ya ce malamai matsayin ijma'i akan tabbatar da sujudar tilawa Allah ya shar'anta ta da shi da manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ibada ce kuma abinda ake neman kusanci ga Allah ne kuma kantar da kai ne game da girman Allah da kaskantar da kai gaban Allah a wajen karatun alkur'ani musamman ma a wajen ayoyin sujada ko kuma idan mutum ya ji ana karantawa an kai wurin jamhurin malamai suna ganin cewa sunna ce abu hanifa yana ganin cewa wajibi ce ba farilla ba suka kawo dalili akan wajibcin sa faɗa Allah da yake cewa fa malahum la yu'minun me same su ba su ba da gaskiya ga Allah wa idza quri'a alaihim alquran la yasjudun in ana karanta musu alqur'ani ba su sujada ko ya zarge su akan barin sujada ko kenan kuma zargi yana cancanta ne idan an bar abin da yake wajibi sai sai shi yasa aka ce ai sujudar tilawa haƙƙin mai karatu da mai saurare duka ma'ana suna tarayya a cikin lada da wani hadisi ya nuna dalili akan sujuda a waɗannan wuraren guda biyu malamai sun yi saɓani a cikin adadin wuraren da ake sujuda a cikin alkur'ani hanafiya suka ce wuri goma sha hudu ne ko hada ta cikin suratul sad amma ta cikin suratul hajji sujuda ɗaya ce ba biyu ba suka ce kamar yadda hanafiya shafi'iyya sun ta akan cewa wuri goma sha ɗaya ne kenan duka ƙananan surori na ƙasa sujudodin da suka zo a ciki suka ce ban da su hanabila sun ta akan cewa wuri goma sha hudu ne banda ta cikin suratun sa'ad Imam Hafiz yake cewa abin da malamai suka haɗu a kai cewa wurare goma ne, kuma jere suke, sai dai wuri na biyu wanda ya zo a cikin suratul hajji da kuma suratul sa'ad ya ce ban da su. Malamai sun yi saɓani a cikin hukunce-hukuncen sujudar tilawa. na mutum na yin kabbara ya ce Allahu akbar sannan kuma ana sallama sun yi magana uku akan haka magana ta farko mutum zai sujida zai yi kabbara domin yin wannan sujida ya ce Allahu akbar in zai sujida zai yi kabbara a lokacin da ya ɗago daga wannan sujida ya sallame. wannan shine abin da ya shahara a mazhaba ta Imam Ahmad sai dai babu dalili akai saboda duk abin da yake ibada ne abu ne wanda yake tawfiki tawfiki shine ya zamanto yana da dalili tabbatacce kenan ibada ba ta tabbatuwa sai da dalili magana ta biyu cewa ba zai yi kabbara ba a lokacin da zai sujida da kuma lokacin da zai dagowa kuma ba zai sallame ba saboda babu wani dalilin da ya zo a kan haka amma hadisin abdullahi dan umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya qara alaina alquran yana karanta mana alqur'ani fa idan marra bis sajada idan ya biyo inda ake sujida kabbara sai ya kabbara wa sajada ya sujida wa sajadna ma'ahu mai sujida tare da shi hadisi ne wanda abu da ya rawato shi hadisi na 1413 waɗanda suke ma'abuta wannan maganar sun raunana hadisi magana ta uku cewa zai kabbara idan zai sujida in zai taso daga sujida ba zai kabbara ba kuma ba zai sallame ba saboda kabbarar sujida hadisi ya zo da shi kabbarar tasowa da yin sallama babu hadisin da ya zo da wannan mala ya ce kamar cikin abin da muka sani wannan ita ce magana tsaka-tsaki kuma ita ce mafi daidaituwar maganganu kuma ibn al-qayyim wannan magana ya zaɓa kamar yadda ya zo a cikin littafin shi zadul ma'ad kenan zai yi kabbara a lokacin da zai sujida in zai tasowa ba zai yi kabbara ba kuma ba zai sallame ba وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتي صاد و هكذا ليست من عزائم السجود bata daga cikin wuraren da umarni ya zo na a yi sujuda a cikin shi ne aza'im laysat min aza'im sujud ba ta daga wuraren da dalili ya zo na umarni a yi sujuda a ciki ko aka kwadaitar da yin sujuda a kai kamar wasu wurare na sujuda alkur'ani yake wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yasjudu fiha amma na ga manzo Allah yana yin sujuda a ciki rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito hadisi wannan hadisi na nuna akan cewa sujuda da ta zo a cikin suratul sa'd ba ta daga cikin wuraren da aka yi umarni umarni ya zo a ciki yin sujuda cikin su ko kwadaitarwa a ciki ko an ce abin da ya zo a cikinta shi ne siffar ba da labari game da dawuda alaihissalam nabi dawuda alaihissalam ya yi sujida a cikinta ko saboda godiya ga Allah sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sujida don koyi da wa da annabi dawud a wajen nasa'i ya ce manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce sajada ha Dawud taubatan annabi Dawud ya yi wannan sujida don tuba zuwa ga Allah wa nasjudu ha shukran mu kuma za mu yi sujudan ne don godiya ga Allah kenan abin da ya kamata shine a takaita sujudar ta a wajen sallah ko ba cikin sallah ba abin da ya shahara a mazhaba ta imamu ahmad cewa sujuda don yin sujuda domin kamar yadda ake sauran sujida a cikin suratul sa'ad wannan yana ɓata sallah ya ce wani ƙaunin suka ce bai ɓata sallah ala kulli halin dai bata daga cikin waɗance wani ibn abbasin radiyallahu anhu daga ibn abbas mure da shi radiyallahu anhu ma anna nabi sallallahu alaihi sallama sajada bin najmi yayi sujada a cikin suratun najmi imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wan najmi ya sujida musulmi da ma mushrikai gaba ɗaya suka sujida tare da shi tahawi ya ce akwai asar waɗanda suke masu tarin yawa da suka zo game da wannan sujida a cikin almufassar aka ce dalilin da ya sa mushrikai suka yi sujida tare da manzon Allah a makka lokacin da suka ji suratul najmi abinda suka ji a ƙarshen sura na halaka al'ummomin da suka ƙaryata manzanninsu, da ya ce wa annahu halaka adanil ula, wa samu da fama abuka wa ƙauma nuhin min ƙabu, ma'ana wa annahu halaka adanil ula, shi ya halakar da adawan farko, wa samu da da samu da fama abuka ba wanda ya rage daga cikinsu wa ƙauma nuhin da mutanen annabi nuh min ƙabu gabaninsu, innahu kanu hum azlama sun zamanto mafi zalunci wa atuga mafi ƙetare iyaka wal mu'tafikata ahwa da kuma mutanen rukuki su ma Allah ya halaka su fagashaha ma gasha abinda ya lullube su na azaba ya rihe su wa hadhihi alqawari aka ce wannan tsawon da aka yi ta bugawa a cikin waɗannan ayoyin hiya allati akhafatuhum wannan shine ya tsoratar da su sai suna ganin kamar su ne yanzu za a halakawa fasajadu cikin rudu manzo Allah da ya sujida su ma sai suka faɗi suka yi sujida ko wannan ke subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah